السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci yammacin litinin sha biyar ga watan safar shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha hudu ga watan goma a shekara ta 2019 a lissafin miladiya za mu tashi a darasin mu na 98 daidai a karatun littafin fadlul islam tare da sharhinsa muna babu tafsiri a kaulihi ta'ala ko kuma babu kaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ya kawo mana a wannan babin a wannan aya wadda yake ita ce dama matashiya sai kuma hadithin abu huraira na zuwan ayyuka sai kuma hadithin aisha radiyallahu ta'ala anha na man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad muna kan sharhin abinda ko in ce karanta sharhin da malam ya rubuta dangane da hadithin abu huraira na cewa ranar kiyama ayyuka za su zo suna ba da kariya ga ma'abuta su inda hadithin ya nuna mana cewa ashe akwai alaka tsakanin bawa da aikinsa aikinka yana son ka in kai aikin alheri in kai masallaci ne to sallah tana son ka in kai mai azumi ne azumi yana son ka in kai mai zakka ne zakka tana son ka akwai kauna tsakanin aiki da kuma masu aiki wannan ya tabbata a haka sannan kuma waɗannan ayyuka za su zo ran kiyama don ƙoƙarin shiga tsakani da neman ceto ko kuma don a sanya su su ne za su zama mizanin da za a auna bawa da shi wannan shine abin da hadisin yake nuna mun dai karanta wannan a baya za mu tashi inda yake yace cewa qala ba'da zalik thumma yaji'u al-islam yawwa thumma yaji'u al-islam bismillah
bismillah walhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله يقول الشاعر حفظه الله ووفقه قال بعد ذلك ثم يزيد الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام السلام اسم من أسماء الله جل جلاله من أسماء جمال الله جل جلاله والسلام من آثاره كل سلامة سلم بها العباد وكل أنواع السلامة لهم في دينهم وفي دنياهم فيما دق من الأمر أو فيما جل فإنما هي من آثار سيوبات الله جل وعلا الذي هو السلام جل وعلا جل, جل جلاله وتقدست أسماؤه نعم طيب malam a sharhinsa kan wannan hadisi bayan ya yi magana akan sallah za ta zo zakka za ta zo azumi zai zo kowanne kuma Allah zai ce masa innaka ala khair ko innaki ala khair gurgudan wane ne ya zo ɗin ko menene ya zo daga ayyuka sannan a ƙarshe sai islam ya zo haka islam a wannan da malam ya kawo mana wannan hadisi a babin tafsirin islam to za a fahimce shi ne ta ɓangaren cewa ashe islam ma aiki ne ko saboda wannan hadisin ya nuna ayyuka ne suke zuwa tunda aka ce sun mai ji'ul islam ashe islam shi ma menene aiki yawwa to za mu iya ƙara wannan fahimtar yanzu a nan amma a wannan babin abin da yake faɗa shi ne musulunci da shi ake samun shiga aljanna musulunci a rashinsa ne ake shiga wuta musulunci shine aikin da in mutum ya zo da shi sauran ayyuka za a karɓa musulunci shine idan aka rasa shi tare da mutum to kuma duk aikinsa ba za a karɓa ba an fahimci wannan haka shine abin da zamu ji a wannan bangare na hadisi qala ba'da zalika bayan wannan sai yace thumma yaji'ul islam sannan sai musulunci ya zo fa yaqulu sai ce ya rabbi ya ubangiji na anta salamu kai ne assalam aminci mai amintar da wanda ya so mai cire wanda ya so daga tsoro da firgici da razani ya sa shi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wani shine ma'anar aminci a sanya ka cikin amana daga tsoro ka fita ka dawo cikin a sa ka cikin amanar da ba za a taɓa ka ba kuma sannan yana da ma'anar kukuta ka kukuta daga dukkan abin da zai cuce ka za mu zo mu ji dangane da sunan Allah kuma ya yake dangane da siffar Allah subhanahu ta'ala da sunansa ce tun mai ji'ul islam fa yaqulu ya rabbi anta salam kafin mu je nan a faɗinsa da ya ce ya rabbi baka fahimci wani abacin ba shi ayyuka menene makhluqat ne ko yawwa dama wallahu khalaqakum wama ta'malun shi ayyukan mu halitta ce ta Allah duk ku abin da yake halitta ce Allah ya halicce shi to ya inganta ya ce ya rabbi ya rabbi ko shi yasa al-islam shi ma ya ce ya rabbi ya ubangiji anta salamu kai ne assalam wannan kamar da muke faɗi bayan kowace sallama daga sallar farilla Allahumma anta salam bayan ka yi istighfari uku ko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ka ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to nan sai musulunci yake cewa Allah ya ubangiji anta salamu kai ne aminci mai amintarwa wa ana islam ni kuma ni ne al-islam shi musulunci yana faɗin cewa ni ne islam ya Allah kuma kai ne assalam saboda akwai tajanusi da alaƙa kamar da malam zai bayyana mana tsakanin lafazin assalam da lafazin al-islam akwai alaƙa yace assalamu to ga sharhin da ya fara mana yace assalamu shi sunan assalam اسم من أسماء الله جل جلاله سوناني لكتكين سونان الله سبحانه وتعالى من أسماء الجمال لله سكين تقسيم دما لما سكي أقوي أسماء الألو وأسماء الجلال وكما أسماء الجمال تشي السلام إلى سكين أسماء الجمال جمال وكما كمال domin in an ce assalam ya kunshi kyau ya kukuta daga duk wata naƙasa duk abin da ya kukuta daga naƙasa to kyakkyawa ne don haka assalam a cikin sunan Allah aka tashi gurufin da akan yi na sunayen Allah akan sa shi ne a cikin asma'ul jamal sunayen Allah waɗanda suke nuna ko ake fahimtar kyawun zatin Allah maɗaukaki da siffofinsa tunda ya kukuta daga duk wata tawaya babu wani abu a siffarsa wanda zaka ce bai dace ba duk siffofinsa kamala ce kuma menene wato kyawawa ne haka sunayensa kyawawa siffofinsa haka mafi ɗauka to ismun min asma'i aljamali lillahi jalla jalalu wassalamu shi kuma aminci ɗin har yanzu min atharihi daga cikin tasirin wannan lafazin aminci daga sunayen Allah shine kullu salamatin salima biha al-ibad duk wata kubuta da bawa ko bayi gaba ɗaya za su kubuta da ita to yana cikin tasirin sunan Allah assalam saboda shine assalam shi yasa kowa zai samu salam duk wanda kaga ya samu salam wato aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya da natsuwa da security to wannan tasiri ne alama ce binci ne ne daga cikin abin da Allah ya halitta ya jeho mana na tasirin sunansa kowane suna na Allah ya siffantu da shi a matsayin siffa suna ne ga Allah kuma sannan yana da asar ina jin mun taɓa yin wannan a baya ko a cikin karatun alamu sunna ko da muka zo babu al-asma'i was sifat duk sunayen Allah yanzu ka dauko kowanne daya da ka sani kowanne wanda ka san ma'anarsa kuma na farko in ka ambace shi to a matsayinsa na kalma suna ne ga Allah wannan lafazin sunan Allah ne akwai alamiya tare da shi in an ce alamiya shine abin da za a kira abu da shi kamar abin da muke cewa sunan yanka mu in dan adam ne ko dan adam yana da suna sai a ce wannan sunansa kenan na yanka yawa to amma Allah madaukaki ba a gaya masa wannan sai dai a ce suna ne nasa suna ne na zatinsa sannan kuma wannan sunan ya tabammanu ma'anan ya kunshi ma'ana wannan ma'anar siffa ce ga Allah da haka in ka ce assalamu suna ne ga Allah sannan kuma ma'anar sunan siffar Allah ce an gane me ma'anar assalamu aminci yawwa to Allah daga cikin siffarsa shi aminci ne aminci dangane da zatinsa shine ya aminta ya kukuta daga kowace tawaya shi yasa aka sanya wannan sunan a babin mai aljamal shi yasa malamai a cikin qur'ani a ƙarshen suratul hashr ai Allah ya haɗo waɗannan sunaye wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min an haɗa as-salamu da al-mu'min as-salamu da al-mu'min suna da suna da alaka yawwa as-salamu shine maganar aminci shi Allah aminci ne daga cikin tasirinsa samar da aminci almu'min kuma ismu fa'il ne mai amintarwa mai sa mutane cikin aminci duk wanda ya samu aminci to yana cikin tasirin mu'min ba mu'min na imani ba ne Allah ya yi imani da wani abu ba a'a ismu fa'il ne na amanahum fa amanahum min ju'i fa amanahum min khawfin ko ya aya take yawa li ila fi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنهم من خوف shine wanda ya amintar da su daga mai khauf tsoro don haka daga cikin tasirin sunan Allah al-mu'min annahu yu'minu ibadahu yana sanya bayansa a cikin aminci to yana da alaka da assalam kamar da ake cewa assalam aminci zaman lafiya security kuma sannan amintar da wasu shine almu'min an fahimci dai abin to sunan suna ne ga Allah ma'anarsa kuma siffa ce ta Allah dama na faɗa mana abubuwa nawa ne a cikin wannan ina wanda suka karanta littafin Uthaymeen na alkawa'id al-mufla na malam al-ufemin dangane da ka'idojin sunaye bayan wata wasu ka'idoji guda hudu ba dangane da sunayen Allah cewa duk sunan Allah ya kunshi wasu abubuwa manya uku ko hudu na farko shine shi sunan suna ne ga Allah ma'anarsa mece ce siffa ce sannan kuma yana da asar asar din shine abin da ake gani a cikin halittarsa na tasirin wannan sunan yanzu misali mu ɗau sunan at-tawwabu at-tawwabu suna ne ko ba suna ne at-tawwabu suna ne na Allah me ma'anarsa na farko dai sai ka ce at-tawwabu ismun min asma'illahi ta'ala kuma bi itibari an-nazar ila al-kalima in ka kalli kalmar wannan at-tawwabu alamun ne ala dhati yadullu ala dhati ko yana nuni zuwa ga Allah zatin Allah maɗaukaki sannan lafazin at-tawwabu ya kunshi ma'anar sai ka fassara me zaka ce me yawan karɓar tuba me yawan karɓar tuba ana tuba yana karɓa ana tuba yana karɓa an fahimci wannan wannan kuma sai a ce menene siffa ce to daga cikin tasirin ita wannan siffar da shi wannan sunan a cikin halittarsa shine in an yi zunubi an koma zuwa gare shi yana karba an banci abin shi tasiri ana ganin sa ne cikin bayi an gane ita siffa da suna kuma suna tare da zatin Allah sunan na Allah ne siffar tana tsaye da zatin Allah amma tasirin ana ganin sa ne a cikin bayi min athari rahmatihi ya saukar da ruwan sama rahamarsa ce tausayin da yake wa bayi sai ya saukar da ruwa don haka Allah mai rahama da dai makamancin waɗannan abubuwan don haka wannan dai ba babin asma'i wa sifat zamu shiga da bayanin waɗannan ka'idojin ba amma yana tuna mana abin da muka karanta a baya cewa sunan assalamu menene shi alam ne ga zatin Allah sannan ya tabammanu sifat salam sannan kuma min atharihi kullu salamatin duk wata salama aminci da kubuta daga tawaya da kutubu da kubuta daga tashin hankali da kubuta daga wata wata wani wata damuwa kowace iri in ka kubuta ka zauna lafiya to atharin rahamar Allah ne da tausayin Allah da kuma sunansa assalam shine wannan abin da muna roƙon Allah ya ƙara mana assalam musamman abin da ya shafi zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali babu al'umma in babu zaman lafiya in babu zaman lafiya al'umma ta tashi to muna roƙon Allah da sunansa assalam Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu to sai shi min asma'il jamali lillahi jalla jalaluhu wassalamu min atharihi shi sunan assalamu min atharihi daga cikin tasirinsa kullu salamatin salima bi al-ibadu duk wata salama da bayi suka kubuta da ita kubuta daga tashin hankali kubuta daga rashin lafiya kubuta daga duk wani abu da zai gurbata maka tunani da yana daga cikin abin da kullum za ka gode wa Allah da shi in kaga cewa kana cikin natsuwa da kwanciyar hankali in ka duba halin wasu waɗanda ba sa cikin kwanciyar hankali in suna cikin damuwa sai ka roƙi Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a ya koya mana ba idan ka ga wani da Allah ya jarrabe shi da wata musiba sai ka ce alhamdulillah alladhi afani min mabtalahu ko min mabtalaka bi Allah ina gode wa Allah akan ni'imar da ya min ta lafiya ya kubutar da ni shine afani ya kubutar da ni min mabtalaka bi amma fa ba ga masa zaka yi ji yau da lafazin khitabi eh yau ka san wani ka gaya masa kuma sai a tashin hankali yau amma addu'a ce za ka yi a asirce kana gode wa Allah akan bai jarrabe ka da abin da ya jarrabu wannan da shi ai kwanakin nan mun yi ina yawan nana ta kuma wata magana ta alqabi shurai ko na faɗa ta a darasi ko ba wannan darasin ba darasin igafatul lahfan da yake cewa idan mun yi a hudu ba sati kamar biyar ko shida da suka wuce yace idan musifa ta same shi yana gode wa Allah ta fuska hudu kun tuna yawwa yace yana gode wa Allah kasancewar ya ba shi dama ya yi haƙuri in Allah ya jarrabe ka kai haƙuri to abun a yaba maka ne to wannan damar da ya baka ta hakuri ita ma abun ka gode masa ne akai na biyu yace yana gode wa Allah akan ya bashi damar yayin istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ma wannan menene samun lada ne kai tuntube kai bulando ya tsaya iya bulando sannan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai lada ko ba lada akwai lada to sai ka gode wa Allah akan ni'imar ya sabbaba maka ka samu lada ta hanyar istirja'i me ya jawo maka kai istirja'i wannan ibtila'i na uku yace sai na gode wa Allah akan ni'imar cewa bala'in iyanan ya tsaya iyanan ya tsaya in gulando ne bai kai ga an yanke kafa ba ko yawwa in rashin lafiya ce zazzabi bai kai ga wani babban ciwo ba in tashin hankali kuma ko menene ciwo in ka ganka a kwance ana maka magani to bai kai mutuwa ba haka ne ko ba haka bane to wannan cewa ya takaita maka ita a wata daraja bata kai wani abu babba ba shi ma abin ka gode ne ko ba abin ka gode ba to shi ma yace yana gode wa Allah akan wannan ne bangare na ƙarshe yace yana gode wa Allah duk duk bala'in da ya jarrabe shi da shi yana gode wa Allah akan cewa wannan bala'in ba a cikin addini ba ne an fahimci abin ba a cikin addini ba ne me ma'ana a cikin addini yana sunna ya koma bid'a yana da'a ya koma fasiki wannan bala'i ne a addini kana sallar dare ka daina shi ma bala'i ne a addini kana azumin nafila kaga ka daina kana zama kai zikiri kaga ka daina shedan ya labako ya kwashe kafafunka ka daina aikin da'a to wannan ibtila'i ne ba karami ba addini to sai ya gode ma Allah cewa bala'in nan a jikinsa ya tsaya ba a addininsa ko rike wannan fuskoki hudu to in bala'i ya- ya same ka ka rika tuna wannan kai ma ka gode wa Allah kamar da malamin alqadi shuraihu yake faɗi to wannan zance da muke yi duk wata salama da ka samu a duniya ka kubuta daga kaza da Allah ya jarrabi wani ka kubuta daga gobara da Allah ya jarrabi wani ka kubuta daga hatsarin mota ko na babur ko na keke da Allah ya jarrabi wani duk abin da zaka tuno sai ka gode wa Allah ya Allah na gode maka akan cewa baka jarrabe ni ba irin kaza iri kaza wannan menene salama ce to salama kuma asarin sunan Allah assalamu ce yanzu an gane to sai ce wa kullu anwa'i salamati lahum fi dinihim haka nan dukkan nau'o'in salama aminci zaman lafiya lahum fi dinihim wanda ya same su a addininsu wa fi duniyahum haka a duniyarsu fi ma daqqa min al-amri cikin abin da ya kankanta aw fi ma jalla ko abin da ya zama babba daqqa aw jalla abin da ya zama karami ko babba fa inna ma hiya to duka wannan min afari fuyudati Allah yana daga cikin tasirin kwararar ni'imar da Allah yake kwararo wa mutane fuyud ana nufin abin da yake kwararo shi yasa ake kiran fayabolat flood in an yi ruwa ya kwashe gidaje ya yi ta'adi flood da ake cewa a turance ta'adin ruwa ko ruwan sama to sunansa fayabon a larabci to fuyud shine abin da ke kwararowa na rahamar Allah da tausayinsa da kyautayinsa da alherai da za su taho daga Allah to duk yana daga ciki to yana daga cikin tasirin sunan Allah assalam ka kwanta lafiya ka tashi lafiya haka ne shi yasa a cikin ni'imomin da Allah- annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana cewa man asbaha aminan fi sirbi inda hukutu yaumi duk mutumin da ya wayi gari aminan cikin aminci fi sirbihi a cikin jama'arsa a unguwarsu a kabilansu ya kwana ya tashi kalau inda hukutu yaumihi kuma yana da abin da zai ci na wannan wunin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha kamar an tattaro masa duniya ne baki ɗayanta an ba shi kyauta in ya kawai gari cikin aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma a ranar ka karya ka ci na rana ka ci na dare to ka ɗauka ka bar an baka duniya baki ɗaya na yawa mu'afan fi jasadi sannan ya zama a jikinsa lafiya lau man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi adafiriha haka hadisin yake duk wanda Allah ya sanya shi wayi gari kalau da shi a garinsu a unguwarsu a cikin jama'arsu jikinsa kalau ba wani ciwo sannan ga abincin da zai ci na wannan wuni to kamar an bashi duniya ne kyauta dan Allah ka yarda hmm? wa ya faɗi wannan zancen annabi sallallahu alaihi wasallam amma tsakani da Allah muna jin haka ka tashi lafiya lau baka je asibiti ba ba zazzabi ba komai lafiya garo ka duba jikinka kalau ba a yi ma sata ba ba a hauro ma gida ba ba a yi ma komai ba ba cin mutunci kalau ka tashi a garin ku a unguwarku ka ci ka koshi ka ce alhamdulillah kuma jikinka kalau to kwatankwacin wannan in kana kwatanta shi da zaman lafiya shine kamar an baka duniya kyauta ne amma da muna hararo wannan ku da mun gode Allah da ba kai hankoran ka kwaci na wani ba da ba kai hankoran ka saci na wani ba da ka yi haƙuri a matsayin da Allah ya aje ka da ba hasada ko ba cin mutuncin wani ba zagin wani ba sata ba komai sai haƙuri inda muna yadda da wannan fasara ni ina nufin mun yadda a aikace kuwa gashi dai kowa ya ce eh ya yadda amma yanzu in ka tashi kalau kana jin tsakani da Allah kana jin kamar an baka duniya wani fa idan ya ga ba shi da abin sati abin shekara hankalinsa a tashe ki sai ga talauci ya zo bala'i ya zo bai tsammanin cewa in saura abincin gobe a sto ɗinka kafin goben ta sai Allah ya kawo maka ninkin ba ninkin sa wanda zaka shekara goma ma zai yi ko ba zai yi ba don haka kullum ka yarda da Allah ka koma zuwa ga Allah sai ka ga Allah madauki yana yayyafa maka ruwa Allah yayyafa mana to sai ce fa inna ma hiya min athari fuyudati Allah jalla wa ala alladhi huwa as-salam jalla jalaluhu wanda wannan yana da cikin ma'anar sunan assalam sunansa ne assalam wa taqaddasat asma'uhu wannan kirari ne yake wa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu kamar da muke cewa subhanahu wa ta'ala don duk wannan suna sunayen menene sunayen jamal ne wa kamal jalla jalalu girmansa ya girmama shine ma'anar jalla jalalu taqaddasat asma'uhu sunayensa sun tsarkaka ma'ana sun cika da tsarki babu abin da zai taba su na tawaya to su ce wal islamu lafazin al islam zai sake dawo mana dai kuma bayan mun yi magana a baya ko eh babu tafsiril islami ai mun yi duk abin da zai ga mana na daga ina aka yi ishtiqaqin lafazin al islam ai ya ga mana a baya to amma nan zai kawo mana wani abu ne da yake da alaka da al-islam da kuma me assalam shine kawai sai ce wal islamu min aslama lafazin islam an samo shi ne daga aslama ma'anar aslama idza dakhala fi silmi in ya shiga cikin silmi zaman lafiya yau shine as-silm ba as-salam zaka karanta ba as-silm ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa yau yani fi lugati a lugar larabci abinda ake nufi da al-islam shine miƙa wuya shiga cikin amincin Allah an gani shi yasa zaka ga masu fassara al-islam kawai a ce peace kuskuren da ke ciki ba wai yawa ne da shi ba in an kalli root din kalmar root din kalmar asalin kalmar da aka yi ishtiqaqi a ciki in an ce aslaman asalin ma'anarsa shine miƙa wuya to amma miƙa wuyar ta hanyar me shine nan zai gaya mana duk mutumin da ya musulunta to ya miƙa wuya ne ya shiga zaman lafiya da Allah an gane don haka kalmar zaman lafiyar akwai ta amma ba ana nufin zaman lafiya na duniya da kai da makocinka shi ake nufi da al-islam an gane amma abin da ake ka shiga zaman lafiya da Allah domin yanzu ka yarda shine ilahi yadda in ka amince da haka to za ka zauna lafiya da shi zai so ka kuma zai sa ka aljanna ka samu zaman lafiya ko baka samu ba to shine ma'anar wannan ta wannan gefe to shine sai yake cewa wa talabu salamati da neman zaman lafiya fa bainahuma min jihati listiqaqi munasaba waɗannan kalmomi guda biyu suna da munasaba ni kauya da kuma neman zaman lafiya suna da ma'ana yawwa لأن الإسلام في من أسلم يطلب السلامة domin shi islam shine wanda yana da alaƙa ne da wanda ya shiga musulunci don yana neman aminci domin amincin a cikin musulunci yake domin in ka shiga musulunci ba annabi sallallahu alaihi ya gaya mana ya haramta a zub da jinin mumini ba ko لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث لكم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله dan me me ake nufi da wannan in mutum ya musulunta to jininsa ya zama haram tun bai musulunta ba fa in jihadi ya zo kansa za a yi me za a biyo ta kansa kaga ma'ana kenan zai zama babu aminci gare shi ashe ma'anar shiga islam shine ka shiga cikin aminci jininka kalau haramun ne ba za a taba shi ba kuma sannan za ka zauna lafiya da ubangiji zai sa ka aljanna a ƙarshen lamari allah ya samu aljanna baki wassalamu min asma'illahi jalla wa ala sunan assalamu kuma suna ne daga cikin sunayen allah allazi fihi fuyudati salama wanda daga cikinsa ko tasirinsa fuyudati salama abubuwan da suke kwararowa na ni'imar allah ta ɓangaren salama da zaman lafiya min jami'in nawa'i ta kowane ɓangare nan malam yana so ka hararo duk wata ma'ana ne aka ce salamar ana nufin kubuta kamar da fara faɗa su zaman lafiya security kai security ma irin wanda ake faɗi a zamanin yanzu in sai akwai economic security food security ba ba zancen abin da ya shafi lafiya ba ma ko to duk abin da yake sunansa aminci lafiyar ka kalau kana da abin da zaka ci da sauransu da sauran duk abin da ake kira salama da security yana daga cikin rahmar Allah da tasirin wannan suna na assalam babu wanda ya samu zaman lafiya sai face Allah ne ba shi babu wanda ya wayi gari lafiya jikinsa kalau ba zazzabi ba ciwon kai ba masassara ba komai sai waye ya bashi Allah ne bashi babu wanda ya wayi gari lafiya ba yan fashi ba yan kidnapping ba waye ba a haura gidansa ba ba sata sai wane ne bashi Allah ne bashi wannan zaman lafiya to ka rika tuno waɗannan abubuwa duk lokacin da ka fahimci wannan ni'ima da Allah ya maka ka dangana ta zuwa ga Allah min jami'in nawahi wal jihati ta kowanne nahiya da kuma kowace jiha lihada don haka fi hadha du'a min al-islam a cikin wannan kira da al-islam yayi yace ya rabbi anta salam wa ana al-islam a wannan kiran da yayi fihi tanbihun lil ibadi akwai fadakarwa ga bayi ga wannan darasin yana da muhimmanci ta wannan bangaren kamar da muka dauki darasin makon da ya gabata ta bangaren cewa idan mutum ya nemi abu amma bai cancanta ba ko to kar a muzanta masa a magana a cikin me muka fahimci wannan cewa waɗannan halitta da yawa abin nan ibadu da sallah da sadaka ko zakka da azumi da suka zo suka ce ya Allah ni ne ka ni ne wani ni ne wa sai ce eh ku ne sai ce innaka ala khair ko innaki ala khair wannan abun ai tabbatar da alheri ne gare su ba a muzanta su ba ai mun fahimci wannan darasin mako ne gabata to a wannan magana kuma ta yau da musulunci ya ce ya rabbi anta salamu wa ana islam to shi ma akwai tambihi akwai wani darasi menene mu saurara an yakun fihi tanbihun lil ibadi akwai fadakarwa ga bayi an yakuna matlabuhum ya zama cewa abin neman su wa du'a'uhum da duk wata addu'a da za su yi su yi ta ne bit tawassul bi asma'illahi jalla wa ala almunasabati li matsalibihim in suka tashi neman wani abu a wurin ubangiji kuga wannan ai addu'a yayi da kirari wa Allah sai ya kira shi da sunansa da ya dace da nasa sunan shi al-islam ko me yasa bai ce ya qawiyyu ana al-islamu ba bai ce ya azizu ana al-islamu bai ce ya tawwabu ana al-islamu bai ce ya rahimu an islam sai ce ya rabbi anta salam wa an islam saboda akwai alaka tsakanin al-islam da kuma assalam an gane to ashe kenan idan ka tashi roƙon Allah akan wata bukata taka to ka lalubo wani suna da ya dace da wannan bukatar taka sai ka ce ya Allah mai suna kaza ina roƙonka kaza ka fahimci abin in kana son ilimi me za ka ce sai ka ce ya alimu allimni ko to shi abin da ke nufi kenan yauwa kana son buɗi akan cikin lamuranka sai ka ce ya fattahu ifta alayya ya tawwabu iqbal tawbati haka ya ghafuru ighfir dhanbi to haka za ka riƙa wannan yana daga cikin abin da Allah yake so shi ake kira tawassuli ka roƙi Allah da sunayensa ya Allah na yarda kai ne kaza ai dama itirafi ne da wannan sunan shi yasa ka roƙi abin da ya dace da wannan sunan saboda ka san ka kira sunan da yake nuna akwai abin da za a baka mai alaka da wannan sunan kun ban ji abin kamar addu'ar sayyidul istighfari ne da muke tambihi akan sayyidul istighfari ya lafazin ta yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shugaban istighfari gaba ɗaya cikin istighfari istighfari yana da shugaba to shugaban istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin hadisi ne ingantacce lahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shine lafazin sayyidul istighfari kun ga ya fara da me اللهم أنت ربي wannan i'tirafi ne bil rububiyyati ko sai ce mai la ilaha illa anta i'tirafi ne bil uluhiyyati ko yace khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika har zuwa ƙarshe ni bawanka ne kai ka halicce kuma ina kan alƙawarinka da da dai yarjejeniyar da muka yi da kai da kuma alƙawarinka ya Allah ina kanta ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata sannan kuma ce abu'u laka ina i'tirafi ina confessing shine ma'anar abu'u ina i'tirafi da ni'imar da kai min bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi kuma ina confessing zunubaina faghfir li ya Allah ka gafarta min fa innahu domin kuwa la yaghfiru dhunuba illa anta to nan ka hada asma'a abin tauhidul asma'i was sifat ka hada rububiyya da uluhiyya da asma'i was sifat duk a cikin wannan addu'a to don haka ka rika amfani da irin waɗannan sunaye na Allah subhanahu ta'ala ka kira shi a lokacin da kake da wata bukata kowace irin bukata in baka san wani suna da ya dace ba dama kar ka kirkiro Allah suna shi Allah ba a kirkira masa suna yawwa sai ka kira shi bi ya Allah ina roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula da wanda na sani da wanda ban sani ba Allah ka biya mun bukata kaza an fahimci wannan to to shine dai abin da malaki fadakar da mu ce fa idza kana yuridu matlaban fi salamati in yana son wani abu wajen abin da ya shafi aminci fa innahu yad'u Allah jalla wa ala bi asma'ihi husna sai roki Allah da sunayensa mafi kyau bi asma'il jamali da sunayen kyau sunayen da suke nuna kyan siffofin Allah allati minha as-salam daga cikin waɗannan sunaye na aljamal wato da suke nuna kyawun zatin Allah da siffofin Allah akwai lafazin assalam masalan fi ma ya kulubu cikin abin da yake nema saboda wannan kamar da ambata mana dazu sunan assalam yana nuna kukuta kukuta daga me kukuta daga kowace na ƙasa duk siffofin Allah babu wanda zaka ce bata dace ba kai a cikin halittar Allah ma baka duba halittar Allah ka ce wannan akwai kuskure ko saboda mai domin aikin Allah aikin Allah duk abin da ya aikata akwai hikima a ciki duk aikin nasa mai kyau ne ko da abin ya siffantu shi a kashin kansa da wani muni ko zatan ko fi'ila ko zama misali abin yana da munin halitta haka to baka cewa Allah daga cikin aikinsa ya yi wato mummunan aiki a'a shi aikin nasa mai kyau ne saboda ya ginu ne akan hikima samar da wannan siffar da ba ta da kyau kuma min maf'ulatihi wa makhluqatihi wa laysa min af'ali kun san wannan mun taba wannan zancen ko at-tafriq baina af'alillahi wa maf'ulatillahi ko makhluqatillahi wannan babi ne a babin tauhidi da yake bukatar ka karance shi kuma yana taimaka maka wajen nasabtawa Allah abin da ya dace da shi karka nasabta masa wani abu na sharri ko wani abu mummuna karka ga wani mutum ko ba shi da kyawun sifa ka ji cewa dan me Allah ma yawa ne zaka ji wasu suna faɗin wannan wannan yana da hatsari shi aikin Allah ba a muzanta shi ya yi shi don wata hikima duk abin da ka gani ba mun sha magana akan hatta halitta shedan ba shedan me ya kai shi muni munin zati munin sifa munin hali da mummunan nufi amma kuma baka cewa halittar da Allah ya yi wa shaidan ya halitti sharri Allah bai halitti sharri ba an gani ko in ce Allah bai aikata sharri ba a halittar da ya yi wa shaidan in dai kun gane zance na yau shi shaidan din aikinsa da zatinsa akwai sharri amma halittarsa samar da shi hikima ce ta Allah wanda da babu shi da ba a samu saban ma da za a samu tuba ba ko ba ku gane wannan ba to ku kyale ne wannan zancen na san mun shayin sa kar mu shiga lungun babin iko imani da kaddara sai wani ya kasa fitowa yace wa hadha huwa tahqiqul li qawli Allah jalla wa ala wannan in ka tashi roƙon Allah sai kai amfani da wani suna da ya dace da buƙatar ka sai ka roƙe shi da wannan sunan wannan yana tabbatar da faɗin Allah maɗauki da ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau don haka ku roƙe shi da su ku bauta masa da su ku roƙe shi ya Allah ya mai kaza ya mai rahama ka ji kaina ya mai gafara ka gafarta mu ya mai ilimi ka ilmantar da ni ya mai amintarwa ka amintar da ni ya assalamu ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu an fahimci abin ka rika hadawa da wannan to har zuwa ƙarshe sai ce fa yad'ul abdu bima yunasibu matlubahu don haka bawa sai ya roki Allah da abin da ya dace da bukatarsa idza kana matlubuhu almaghfirata in abin da yake nema ita ce gafara fa yatawaddadu ila Allah sai ya nemi kauna ya nemi soyuwa ga Allah ya nemi Allah ya so shi shine ya tawaddadu ya samu wuddi daga Allah yana yana yana aikata abin da Allah zai so shi jalla wa ala bi asma'il jamali ya nemi kusanci zuwa ga Allah da sunayen kyau lahu ga Allah jalla wa ala kal ghafuri kamar al-ghafur kaga wannan suna ne shi ma na jamal yana nuna kyawun zatin Allah da sifofin Allah war rahim da ar-rahim wani sunan kana jin sa ai ba tashi hankali a ciki ko amma ka ce al-muntaqim me al-muntaqim hmm wanda an masa yana ramawa yau الذي ينتقم من عبادي من من الكفار ومن المجرمين إنا من المجرمين من لمنتقمون mu masu ramawa ne daga abin da mujrimai suka yi haka Allah ya tabbata kansa mana duk mujrimi in yi abu to Allah zai rama sai fa idan ya so ya gafarta masa in abin nasa ba kafirci bane to kaga irin wannan sunan yana nuna me yana nuna wani abu na ramuko da amma kana son maganar rahama da sai ka kawo ko maganar kyawawa sai ka kawo sunayen mai alghafuru arrahimu ko almaliku alquddusu dan suna nuna kamala da kuma kyawu walwadudu alwadud shi ma na daga cikin sunayen Allah me ma'ana alwadud hmm? mai so yawa mai kauna mai daga cikin siffar Allah yana kaunar wasu bayansa yana son wasu bayansa inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ko da dai makamantan wannan ayoyi da yawa yana da mahabba Allah yana son bayansa sabanin abinda asha'ira suke fassara mahabba sai sai wai iradatu thawabi wannan kuskure ne ba iradatu thawabi ne mahabba mahabba ce Allah yana so yana son bayansa yana son alladhina taqaw walladhina hum muhsinun ko ya faɗa don haka tabbatar da mahabba ga Allah ba tare da tawili ba wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa yau sai ce fa in ina ne wal wadud wat tawwab wa na'u zalika da makamantan waɗannan sunaye wa bi asma'il jalali kuma ka roƙe shi da sunayen girma aidan allati fiha izzatuhu wanda yake nuna izzar Allah me ma'anar izza ana fassara da hausa a ce buwaya in ba hausa ce buwaya mai ake nufi ana cewa wani ya buwaye su mai ma'ana ya buwaye su ya gagare su yawwa to gagara ba dauda ake cewa shine ma'anar wannan babu wanda zai fi karfinsa ya fi karfin kowa duk karfin da zaka tattaro da na matsafa da na aljanu da na wane ne duk a tattaro Allah ya fi karfin su shine ma'anar izza ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة تعالى شيء تمومني وتمنزو شيء سنقوم تمومني شيء سيشي وجبروتي kai kana jin wannan kalmar kai ma ka san akwai ne akwai wata ma'ana mai karfi a ciki na sarautar Allah da ikon jabarut daga aljabru ne aljabru ko aljabir ko aljabbar yawwa aljabbar shine sunan Allah ma'anarsa shine mai tilasta abu ya zama yadda yake so yadda yake so tilas za yi yadda ya ga dama ya halicce yadda yake so ku rayu ku rayu ya sako muku iska ku shaƙa ya zaɓi wani a cikin ku ya fifita shi akan wani ba yadda za ku yi ya ba wani mulki ya hana wani ya ba wani ilimi ya hana wani ya ba wani kuɗi ya hana wani mai wanda aka hana dinnan ba shi da iko je kwato abun Allah duk abinsa sai ya jira Allah ya bashi haka an fahimci wannan to shine ma'anar aljabbar to jabarutun Allah shine karfin mulkin Allah da sarautar Allah da kasaitar Allah shine ma'anar jabarut sannan wa haimanatuhu in an ce haimana kuma shine rinjaye shine haimana na eh shine daga sunan al-muhaimin daga sunan al-muhaimin an ce al-muhaimin ana nufin wanda ya rinjaye ya tattaro komai nasa ne komai a karkashin ikon sai shine ya haimana kamar da ake cewa a ce yayi saitara ko saitara shine ka rinjayi kowa ka zama kai ne ka fi karfin su duka kun yaki da magabta wannan ya zo ya faɗi wannan ya zo ya faɗi ka tsaya kai ne nan to sai a ce yayi saitara yayi haimana yayi baba kere ya ture kowa sai shi kadai to daga cikin sunan Allah akwai wannan ma'anar shi ma duk tana nuna ne babu wanda zai iya kwatar wani abu a hannunsa ya yi yadda yake so sai yadda Allah yake so shi ne ma'anar haimana wa kibriya uku haka nan kibriya jin girma jin girma abun dan adam haramun ne shi ne ake ce ma girman kai yawa amma abun Allah siffa ce shi sa annabi ce al-kibr hadisi qudsi al-kibr ya umene ridai mayafi ne gyauto ne na Allah kibriya da haka duk wanda ya munaza'a da Allah Allah sai zai azabtar da shi da haka shi yasa Allah ya hana girman kai da jiji da kai wannan na Allah ne shine ma'anar kibriya sannan yace da mene wa kibriya uhu jalla jalla wa ala mai mun san me ma'anar jalla wa ala jalla ya ɗaukaka ko ya girmama ala ya ɗaukaka shi ne ma'anar ta'ala da ake faɗi wanda karanta muƙaddimar risala ya jero su abuwa yake cewa ta'ala an ya kuna kaza ko ta'ala an ya kuna fi mulkihi ma la yuridu me ma'anar wannan ma'ana ya ɗaukaka ya fi ƙarfin a ce a cikin mulkinsa akwai abin da bai ga dama bai faru shine ma'anar ta'ala ya fi ƙarfin ka zage shi kaga tasirin zagi waje zagi Allah in yayi zagin me zai faru hmm? ba ina nufin wai Allah ba abin da ya zai masa ba abin nufi zagi yana taba zatin Allah ba ya taba zatin Allah shine abin nufi ta'ala ya yi sama ya fi ƙarfin wani abu da za ka yi masa a ce ya isa gare shi duk cin mutunci da za ka yi da ɓata sunayensa sai dai zunubi ya hau kanka amma ba dan shi a zatinsa ko a siffofinsa a samu na ƙasa ba ya fi ƙarfin haka to shine ma'anar ta'ala shine jalla wa ala li ta'arrudihi saboda bijirowar da yake li nafahatin rabbi da kyautayin Allah an nafahat ana nufin abin da ake busowa a turo a tunkudo na alherai shine nafku ana cewa ana jin in mutum ya wuce ana jin nafku tsib nafku tsib shine fragrance da zaka samu ko kanshin turare in wani ya wuce ba ana jin iska tana kwaso kanshin ba to ni shi ake ce ma nafku to nafahatin Allah shine kyautayin Allah da rahamarsa da zai turo muku na alherai da za ku samu da kyauta yawwa saboda ta'arrudihi li nafahatir rabbi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu sai ce wa kazalika fi sa'iril masail haka nan a sauran mas'aloli fa du'a'u min a'zami ma yakun don haka addu'a tana cikin manya manyan ibadu ba a wasa da addu'a addu'a babbar ibada ce kada ka taba bari a rayuwarka baka addu'a yana da hatsari ga imanin mutum kullum ka risina ka roƙi Allah kuma in ka yarda da Allah wallahi za ka ga abin mamaki hatta a wannan duniya in ka amince cewa ba wanda ya iya sai Allah kuma zuciyarka ta yadda da haka ka gaya masa haka ba dan bai sani ba ya Allah na yarda ba mai iko akan wannan abin sai kai abin nan da na rasa ba wani ne ya sa min na rasa ba kai ne na gode na amince na yi haƙuri Allah ka bani mafiyar mafi alheri da kake sai kai mamakin irin yadda Allah zai baka mafi alherin abin da ka rasa amma galibin mu in muka rasa abin da muke so sai mu zautu sai hankalin mu ya tashi sai mu ɗauka shi ke nan hof ya ƙare a duniya to ba a san mumini da haka kullum ka koma zuwa ga Allah an yi mutane da yawa sun roƙi abin da kai sai kaga kamar ba zai yiwu ba sai Allah ya musu yadda su da Allah da amincewa su da Allah sai Allah ya nuna musu ya amince ina kissar bawan Allah daga cikin bayin Allah wani daga cikin salihan bayi yana tafiya a daji akwai namun daji yana sauye sauri ya tsallake jakinsa ya mutu ya roƙi Allah Allah ya dawo da jakin da rai kai yanzu ka taɓa jin wani abu ne wannan sai abin da ya mutu kuma ya dawo to Allah ba abin da ba zai ba in ka yarda da shi wallahi zaka ga abin mamaki matsalar mu ita ce raba kafa da muke yi a yanzu zamanin siyasa ana cewa hawa katanga ko ya ce wani wani ya hau katanga to in kana mu'amala da Allah kana hawa katanga matsala zaka samu ka tsaya a gidansa a gefensa kullum ka tattara ka koma gunsa wala za ka yi mamakin irin yadda rayuwarka za ta yi daɗi kada ka yadda da wani abu da zai ɗauke maka imani la guru la ya yan yan duba yan menene da wani kulumboto duka aji shi ko ana yi yana ci na'am ana yi yana ci ba ƙarya ba ne amma tun da laifi ne ka bar wannan laifin ka koma ga Allah ka nemi tsarin Allah sai ka ga Allah maɗauki ya kawo ma tsari sai a zo neman ka a rasa alhassan albasiri yana cikin wani gida lokacin da aka aiko 'yan sanda su kama shi yana zaune a tsakar gidan 'yan sanda suka zo su duba ba su gan shi shi kenan wa ya kawo Allah amma da baka yadda da Allah ba ka ɗauka to akwai kau da bara akwai wa shi kenan sai Allah ya barka da ran da ta ci ka ci nasara ran da bata ci ba kuma shi kenan ka sha duka ko to Allah ya kyauta wallahi imani daɗi ne da shi babu wanda ke jin ɗanɗanon daɗin imani irin mai tauhidi wanda ya watsi da komai sai Allah sai ka wallahi ba wanda yake jin daɗin rayuwa irinsa amma wallahi kana sa wani abu a zuciyar nan baka gama amincewa ba wallahi sai ka ga Allah ta haɗa ka da jaraba yau ciwo iri kaza yau bala'i irin wannan yau kaza ba nutsuwa ba kwanciyar hankali mafarke mafarke waye Allah tsare ni Allah tsare dukkan mumini da ke zaune a wannan wuri ya Allah ka tsare mu daga ficin tuno Allah ka kare mu Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka ba mu aminci da amincinka Allah ka tsare dukkan mumini shugabannin mu Allah ka ƙara tsare su muna addu'a ta musamman ga mai martaba sarki Allah ya ƙara tsare shi daga sharri iri iri daga makirce makirce daga kulle kulle ta ko ina Allah san ta masa maganin su mu ma Allah ya mana maganin duk abin da ya dame وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله كيم ما قوم يزوى لعل تفيا تتصوم باننا ran alhamis wannan da kuma rana ta yau litinin duka babu insha Allah za a dawo alhamis mai zuwa karatu insha Allah Allah sama ya amin alhamis ta sama ne ta sama yau banda wannan insha Allah wa alaikum salam eh na ana amfani da eh musamman ku yan biology kuskuren mene kuskuren halitta su haka suke cewa amma duka abin da kaga Allah ya sanya shi an samu abin da ake kira deformity a halitta ba a kiransa kuskure don ba mai halitta ne ya kuskure ba domin Allah baya kuskure yawwa amma Allah ya sa wani abu ya domin waɗannan abubuwan da muke gani kamar da aka sani a ilimin biology din ai in ka san sirrin abun wasu abubuwa ne yes Allah ya sa a matsayin sababi in an samu kaza a samu kaza an samu kaza a samu kaza to inda Allah ya rage adadin wani abu shi ya ga damar ya zama haka babu abin da ya faru ba da niyyarsa ba kuskure bane yawwa sai a rage ma wani irin jeans din ko cells din da su suke forming su haɗu su yi wani abu ba me yanzu yadda Allah ya halice mu kwakwalen mu iri ɗaya ne ai kowa da irin kwakwalwarsa wannan an sa masa da ƙarfi wannan kuma an sa masa da rangwame wani haka kowa da yadda aka sa shi to aka ga wannan ai ba kuskure bane zabi ne to shi ma wanda ya samu deformity a halittarsa haka Allah ya so ya so ya so ya jarrabe shi jarrabawa ce an halicce shi da rai yayi imani da Allah amma kuma gashi kamar Allah ya jarrabi mutum ne da ido ɗaya misali ta hanyar ko ai hatsari ya koma kafa ɗaya ido ɗaya da sauransu ai kaga duwan menene ba sunansa kuskure ba wannan ya faru ne a rayuwa wancan kuma tun lokacin halitta Allah ya yi shi ko alladhi yusawwirukum fil arhami me shikenan zai ya kai kai bai sha wa alaikum salam wanne ban ji ba fuyudat daga fada kwarara na fahad abin da ke tasowa na kanshi wannan kuma duk amfanin kalmomi ne ma'ana dai abin da ya zo wa mutum daga kyautayin Allah da rahmar Allah wa alaikum salam eh dafi ba cikin sunayen Allah ba cikin sunayen Allah sai dai idan za a hada shi da addaf abin nan annafi'u abbar shi ma waɗannan sunayen sun ce amfani da su malamai sun ce sharaɗi shine ka hada su ka kira su tare yawwa ba ka cewa ya Allah ya abbaru Allah mai cutarwa ba a cewa in za ka kira sunayen nan sai ka kira su tare ka ce Allah shine annafi'u abbaru da saboda me karka kira shi abbaru a dauka iya abin da yake kenan baya nafu yau don haka ba a cewa addafi wa alaikum salam eh kana neman me position a gwamnati eh eh na na eh eh eh bai ba ta tauhidi ba wannan sunansa shafa'a kuma ya halatta man ya shafa'atan hasanatan falahu mene yawwa ya kun lahu nasibun minha haka yana cikin shafa'a ne saboda mai martaba yana da martabarsa in aka ce shi ne ya ce ai kaza ana yi don haka in ka ce ka kama kafa da shi zuwa ga shugaba dama Allah ne ba a so ka yi wannan yawwa kar ya zama cewa kana so ka agun Allah kuma sai ka biyo ta hannun wani dan adam Allah baya son haka amma a dan adam saboda shi dan adam yana da takaituwa wajen iliminsa ko yana buƙatar a sanar da shi wani mutumin kirki ne Allah ku ba buƙatar shi za ka sai wani ya zo ya ce wane na san shi kaza da kaza namu ne ko kaza sai ce eh to ya yanda saboda bai sani ka fahimci abu za ka ya halatta da wani ababin shafa'a ne ba ababin bata tauhidi ba ne kuma ya halatta ka hada duka ka kama kafa ta wadda ya halatta din ka ba da takardun ka gun da za a neman ma da admission da aiki da sauransu kuma sannan ka koma gun Allah shine babban ma ya fi komai idan kai addu'ar sai ka ga la'alla wanda ka ba ɗin ya sa ya aje a wani wuri ya mamanta da ita in kai addu'a sai ya tuno sai ya ɗauko sai ya kai kuma sai ga abin ne Allah samu